أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda muke cikin wannan littafin mai albarka mai suna nabiyyu rahma wallafa Profesor Muhammadu Sani Umar Musa Rijal Lemu Hafizahullah ta'ala. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba kasar da faɗan gaskiya da abin da ya aiki da shi. A yau muna ranar Litinin sha biyu ga watan Al-Muharram shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne takwas ga watan Jeko, haka ne? Na'am, bakwai ga watan jiye, bakwai ne ko? Bakwai ga watan jiye, na'am, watan bakwai, bakwai da watan bakwai, shekara 2025 miladiya in sahat. Na'am, na'am, idan ban manta ba, darasi na ƙarshe wanda muka yi na ƙarshe shine muna cikin razuwat badar, razuwat badar kubra yaƙin badar babba. wanda yaƙi ne wanda shi aka fara babban yaƙi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi a cikin musulunci mun ga yadda aka zo yadda mala'iku suka sabko daga sama suka zo suka taya annabi yaƙi mun ga har lokacin da sahabin nan ya ji maganan mala'ika yana aqdim haizum aqdim haizum ya gaba dai mu je haizum ya gaba mu je an gane ko mun ga inda har ya gani an buge shi an sharce shi mun ga yadda dai aka koya wa mala'iku yaƙi suka yaƙi aka ci galaba kan kafurai gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci galaba da musulmi yau insha Allah zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala inda malam yace nihayatu sanadidil kufr wa ilqa'uhum fi qalibin wa mukhatabatuhum rasulullahi iyahum karshen dai gimshikai na menene na kahurawa manya-manyan kahurawa ya ne aka yi ƙarshe da su an gane ko ya ne aka yi ƙarshe da su kenan kuma ya annan sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani mala yake ce ma akhrajal bukhari imam bukhari ya rawaito a cikin a cikin sahihin shi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kanshi fi sahihi a cikin littafin shi an Anas bin Malik daga Anas dan Malik ana abi talha daga abi talha radiyallahu an ta'ala anhuma yarda Allah ya tabbata gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa dai annabi sallallahu alaihi wa sallam amara yawma badrin bi arba'atin wa 20 min sanadid quraish fa quzifu fi tawi'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wadi mutum 24 daga cikin manya-manyan gimshikai na kahurawa na quraish wanda an kashe su annabi ya ce a nasa su cikin wata tsawi tsohuwar rijiya a nasa su ciki ka san ai kahuri ya mutu mutuwa binnewan mi za a mai binnewan jakki kawai turbude shi ne za a yi ba a zo a mai wanka ba a yi likafani a mai sallah kafiri ne alamai sun ce ko kai kana amsa sunanka na musulmi bakka sallah sunanka me kafiri wanda bai sallah sunan shi kafiri ba a mashi sallah in ya mutu saboda al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah fa man tarakaha faqad ashraka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alƙawalin da ke tsakanin mu da kafurai sallah ce wanda ya bar sallah ya kafurta ya zama mushriki a ƙarƙashin wannan cewa ko da mai wasa da sallah ka yi wannan baka yin wannan ko ka yi wannan a lokaci wannan baka yin ta a lokaci duka ya shiga cikin wannan al'ahadi din duka ya shiga cikin wannan wa'idi din na cewa wato mutum yana iya hudda shi daga milla to ka gani kawai su kawara turbidewa aka masu ba binne su ba aka yi a annabi cewa ku nasa su cikin wannan tsohuwar rije min atwa ibadare daga cikin tsahin rija na badar kuma wace khabisin mukhbisin wata mai dauda mai kazamta kuma kazamtaccen rijiya ce kenan kaka yi dibin kawai rijiya ce lahiyayya a'a rijiya ce tsohuwa ta zama rijiyar shara ta zama rijiyar bola annabi ya ce ku nasa su ciki a je a nasa su ciki an gane ko kenan kaga su ina aka binne su cikin rijiyar nan mu lokacin da Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan zuwan da muka yi na ƙarshen nan sai da muka je muka ga rijiyar sai da muka ganta inda aka binne su sai da muka je ziyara badar alhamdulillah ziyara kawai ta siyaha to inda aka nasa su da an ce saudiya wurin salga ma suka mai da wurin da wurin salga suka mai da shi saman kabarin nasu sai aka mai da wurin salga na ce da a ce hayar salgan da mu ma da mun je mun zuba albarkacin mu Allah ruwa asiri to yanzu dai an bin an bar wurin kawai gashi nan shara ce jibji ne an gane ko inda aka binne su har yanzu mawaƙa tarihiyya suna nan wuraren tarihi je in ka je zaka ziyarce su in kana so zaka ga wuraren ka gani kamar yadda na taimako ai mun ga jabal hubutul mala'ika shi inda mala'iku suka sauka ke ce mai dutsen saukan mala'ika rere ne tsantsan shi yadda ka san a sahara kake kuma reren iya ganin ka kuma in ka je can sama can kuma akwai wani ƙari tsawo ne gare shi reren tudun rere dunde sabul ta ƙarshen ta hankali an gane ko to wannan kaga cikin tsohuwar rijiya mai dauda wulakantatta aka binne su malai ya cigaba da cima kenan a cikin hadisi wa kana idza zahara ala qaumin aqama bi ardihim thalatha layal annabi sallallahu alaihi wasallam inda har ya zo wurin wannan yayi yaki da mutane ko ya ci galaba kansu yana zama wurin su dare uku kwana uku yake yi kamar rasulullah in ya zo yaki a gari ya ci gari da yaki to bai barin garan aran nan sai ya dan zauna ya yi kwana uku an dan yi stabilizan komi da komi komi ya je daidai an gane ko to ya tsaya kenan falan ma kana bi badrin yawma salisi lokacin da annabi yana badar eh hilin badar din ai ga san gari ne badar yawma salis rana ta uku dare na uku nan da yake cikawa amara bi rahlatihi fa shudda alaiha rahluha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni yace a shirya a shirya a kikinsa an gane ko aka gyara mai abin hawan shi aka daddaure aka dora sirdi aka daddaure kayan shinhuda da komi dan da ka san irin balaguran da amine ne raƙumi wane ne kuma in za a yi balaguran dole sai ka je da mine ne tantinka da kayan ruwanka da kayan abincinka ba irin balaguro ba ne na yanzu kawai lahiya lau da ka ɗauki esan su ɗinka ka ɗauki yan canjin ka ko ina sai ka sai kawai kai in ma baka da esan su ɗin ko ina ka tsaya ka zuba to can dole sai ka yi shiri iya gwargwadon mi za kai misali daga nan zuwa marada a ce tahiyar kwaman kwana goma ce to dole in dai babu gari a tsaka sai na ɗauki abincin kwana goma ruwan kwana goma da tanti na in barci ya kama in sarke in shin huda tun da dajin Allah ne sai kayi wannan sai kayi diga ihtiyata su din nan daji ne irin dajin da wanda komi kana iya gani a lokacin an gane ko ai mun gani a cikin labarin hajjatul wada suna sun ɗauko ihrami kawai barewa ta dinga yawo a cikinsu barewa kuma suna sau ana ɗan jin yunwa kun barewa na yawo kuma ga san kai in ka ɗauki ihramin nan komi baka kashewa komi baka kashewa ka san Allah subhanahu wataala ya ce zan mu jarabce ku da wannan eh said wani abu daga cikin said zan mu jarabce ku da shi in kun ɗauki ihrami abinda hannunku yana iya kama shi kuma mashinku yana iya kama shi barewa kawai ta zo ta yi ta yawo cikinsu to kai kuma in ka kama yanzu ka kashe bare wannan ka kwaso makan karago eh mana sai ka hayan karago wa jazaa'un misluma qatala minan na'am sai ka zo ka yi yanka to kuma yankan ragon na irin da lokacin da kaga sai an shirya an gane ko to wannan kenan in ka kashe tantabara kuma rago zaka yanka shi ma din dai eh ka kashe kaza wasu ma suka ce tantabara ma in ka kashe ta harami raƙumi zaka yanka kan bacinta Allah mana gafara ka gani wannan kenan kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ce a shirya mai kwana uku ya shirya sai ina sai koma madina ana shirya mai raƙumin shi lahiya lau an shirya kaya an ɗaura komi sun mamasha wa taba'ahu ashabahu sai annabi yayi gaba sai sahabban shi suka biyo shi an gane ko wa qalu sai suka ce ma nara yantaliqu illa li ba'di haja to bamu ga dai zai tafi ba tun yanzu kawai sai dai ko wani bukata ce ta same shi hatta qama ala shaffa shaffatir rakiyi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya akan bakin bakin wannan tsohuwar rijiyar da aka wurga su bayan kwana nawa bayan kwana uku da wurga su kaga har sun harami har sun hara bugawa ko tunda kwana uku da wulla su a ciki jiki ne shi wani jikin ɗan adam da kake ganin shi Allah subhanahu wata'ala ko ka ce jikin halittu Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan rayuwar da kake Allah yake sa wasu ikon shida wanda suke gadin ka mala'iku ba abin da ya isa ya tasan maka yanzu ala sabil misal in ka lura yan shaye-shaye sai ka ga mutum ya sha ta ya sha ta ya zo ya bugu ya kwanta a ƙasa ya yi karan twitter yana barci ana samun haka ko ka gani kocin naka bai zo ba wurin shi kyashi irin wannan kyashi bai zo wurin shi ba amma wallahi mutum yana mutuwa ba karan twitter ba in kai ka bar shi akan kasan nan duzar ya ishe sai ka gani kyashi ya harta so mashi in dai ka bar shi akan kasar nan saboda alfarman nan tare an ɗauke ta shikenan to bare a ce sun yi kwana uku sosan dukiyar sun sun fara bugawa an gane ko a sati ne a galgajiyance ake cewa a sati ne mutum yake hushewa ko ko a arba'in ne a galgajiyance akwai dai wata sadaka da ake yi ta sati ce ko ta arba'in a ce ranar da mutum zai hushe eh ta arba'in ce ko ta sati ko to ya gaya ma cewa hushewar zai yi ai akwai jikin da jikin da mutanen kirki ƙasa ba ta cin su eh mutanen kirki salihai da annabawa daman kasa ba ta ce su kawai ai zaka gani an sha a ce ana haƙar an tono menene kaza kaza abubuwa da yawa zaka iya samu to wannan duka dai irin dai dubara ce ta ta uwayenmu malamai Allah musu gafara a zo a ce sadaka kwana uku sadaka sadaka kwana uku ita ce fida uku sadaka sati sadakan arba'in sadaka shekara haba ma anzalallahu biha min sultan kai wanda naka ya mutu a kowane lokaci yi mace sadaka ka ce Allah kai kabarin wannan Allah kai wannan ladan wurin uwaye na Allah kai kaza kai kana da ikon ka mace sadaka a kowane lokaci karatu ka yi ka yi aikin alkhairi ka yi amma wani a zo a yi tattare tattaren nan a yi tattare tattaren nan wallahi ka zo ka zawo su sauke qur'ani ladan sa a wurin su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ta idza mata al-insan in mutun ya mutu in qata amaluhu illa min salatin aikin shi duka zai yanke sai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun jariya yayi wata sadaka mai gudana masallaci yayi makaranta yayi rijiya yayi kaza titi yayi kaza kaza kaza sadaka wanda ko babu shi da al'umma suna aiki da shi shine sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa bihi ko ya bar wani ilimi wanda ake amfani da shi ka koya ba shi yasa kullun uwaye muke ƙara kwatanta muku kakka bari wani ya koya ma ɗanka suratul fatiha fara koya mashi in so ka kai ma wani shi sinon malamai suna maku wayo suna kwashe maku ladan diya wallahi saboda ɗanka a lalatai a karanta fatiha so nawa a sallah so goma sha bakwai a wuni duk karanta da zai wanda ya koya mai ita shi ke kwasan ladan shi kenan uba uwa zamnar da ɗanka ya koyi fatiha a hannunka in ya so ya je koyi sauran sauran wani haka ne ko to ka gani ko ilmun yin safa bihi aw waladun salihun yad'ula annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko wani aiku yana da yaro na gari wanda zai dinga mai addu'a idan ka gani wani sadaka wani wane ne wanda jama'a suke addu'a a maka annabi cewa yi da na gari kawai jama'a su maka addu'a halas shi kuma wannan dan na gari malamai suka ce da duk dan da uwayen shi baban shi ko mamman shi ko duka biyu suka rasu in bai masa addu'a ba dan kirki bane ba da na gari bane ba saboda annabi ya ce awwaladun salihun da na kirki na gari ya du'ulahu yake mashi addu'a Allah ka ji kan ma'aifanmu wanda suka yi saura kuma Allah sa da mu da su mu cika da imani Allah sa mu cikin diya na gari awwaladun salihun ya du'ula ka gani ko to mu dawo da rasul mu eh sai suka ce kenan annabi da ya je sai ya tsaya bakin wannan rijiyar nan waja'ala yunadihim bi asma'ihim wannan mutum 24 nan da aka binne sai annabi yake kiran kowa da sunan shi yake cewa me wa asma'i aba'ihim da sunayen ubanninsu in ya kira ka sai ya hada da ubanka dan a san kai da kai ne yake dan ka ayi bibin wani ne mai irin sunanka an gane ko yanzu kaga in ka kira Isma'ila ana ana iya cewa to akwai wani aya ana ana unguwa akwai wani amma ka kira ni da sunana da sunan babana sai a ce to wannan shine in ka hada da kaka an tabbatar ma ka hada da alkunya to annabi sai yace yake hodi misali sai yace ya fulan bin fulan ya kai wani dan wane ya fulan bin fulan ya kai wani dan wane an gane ko a yasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasula shin da ba ku hijin dadi ba a ce ku kun ba Allah da manzo an gane suna ciki an bin an nasa su jikin nasu duk ya yi mi ya rube suna cikin tsohuwar rijiyar nan annabi yake kira ya kai wani dan wane ya kai wani dan wane shin bai hima ku dadi ba a ce da a ce kun ba Allah da manzon shi sai yake ce masu fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan wai ku kuna ji ko mu ha mun riga mun samu annabi yake ce masu mu mun samu abin da Allah ubangijin mu ya mama alƙawari gaskiya ne gaskiya alƙawarin da ubangijin mu ya mama gashi mun samu an gane ko menene alƙawarin da Allah ya masa Allah alƙawarin da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki annabi zai ci zai ci galaba Allah ya mai alƙawari zai turo mai mala'iku da makamai su kama mashi yaƙi kenan annabi ya ga gaskiya Allah ya cika mai alƙawarin shi ko yace to mu hakku sani Allah ya cika mu alƙawarin mu yace fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ku yanzu kun samu abin da ubangijin ku ya cika muku na alƙawari na cewa in kun mutu za ku gabo ne in kun mutu ba ku bi ni ba ku Allah ba za ku gabo ne za ku ga tashi hankali za ku ga azabal kabari za ku ga radadin mutuwa za ku ga wannan zi'ati harka masu fusgar rai fusga da huta hankali yace shin kun samu wannan alkawarin da Allah ya maku kaga sun yi mi sun samu sun samu faqala umar sai umar yazo ya ce ma annabi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma tukallimu min ajzadin la arwaha laha me yasa kake yi ma jikin da babu ruhi magana jiki ne wa ya riga ya mutu kun babu ruhi jikin shi kuma ka zo kana mashi magana me yasa kake mashi haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Umar wallazi nafsu muhammadun bi yadihi sallallahu alaihi wasallam annabi yace na rantse da wanda ran muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannun shi kenan ran shi annabi da kanshi rantsuwa da Allah kenan yace ma anta bi asma'ihim bi asma lima aqulu minhum annabi yace wallahi baka hisi jan abin da nake hadi ba an gane ko a nan malamai sun yi tafsiri suka ce wannan mutanen a lokacin da annabi ya zo ya masu magana ransa aka maido su aka zamnar da su suke jin wannan magana tashi sai dai ba iko ina ba damar maidawa don su ɗanɗana azaba ya zubula azab kuma su je sun wulakantarsa sun tosarta sun kama aje mahashar annabi ya ce wallahi umar kaga wannan matattun baka hisi shin abin da nake haɗi ba a yanzu nan an gane ko qala qatada qatada yake cewa ahyahumullah hatta asma'uhum qawluhu Allah ne ya tada su a cikin wancan can ƙasa rijiyar nan har sai da ya jar da su faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai da ya ji kuma kowa sai da ya tabbatar an gane ko tawbihan wa tasghiran wa naqimatan wa hasaratan wa nadamatan dan a wulakanta su an gane ko wa tasghiran a kankantar da su wani kimatan saboda a masu wannan kaman ya kasance azaba gare su da hasara ce kuma don su yi nadama nadamar da bata musu amfani mun gane bayanin nan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya gaban rijiya yake kiran kowa da sunan shi kuma sai da aka tada su kuma suka ji me yace sai dai ina trosara ke cewa ko medecin april amor shikenan ta riga ta kare ina wani ina wani sabon bayani da za su so a maido su da za su so a ba su dama su dawo su gyara aikinsu da cin waɗi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau rudu la'adu limaluhu an wannan ko da an maido su misali kahuran da suke cewa a maido su duniya za su gyara aikinsu Allah ya ce wallahi ko da an maido su za su dawo su ci gaba da bannansu da fitinarsu da wannan taɓo gazar da suke da lalatan nan da suke akhraja imam muslim hadisi daga sahihu muslim shi kuma imam muslim ya rawaito rahimahullah ta'ala fi sahihi a cikin sahihin shi muslim an anas bin malik hadisi daga anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam taraka taraka qatl badr salasan ya bar wato wanda aka kashe badar ya bar kwana uku sun ma'atahum sannan sai ya zo wurinsu wannan irin hadisin ne wannan ruwayar buhari wannan ruwayar muslim mun gane ko sun ma'atahum faƙama alaihim sai ya yi tsaye a kansu fanadahum sai yake kiransu me yake cewa faƙala ya ce ya aba jahal bin hisham ya kai aka fara da ogan eh aka fara da babban ɗan iskan ɗan daban Allah mana gafara ya kai aba jahal ɗan hisham ya umayyat bin khalaf ya kai umayyat ɗan khalaf ya utba bin rabi'a ya shayba bin rabi'a alastum qad wajadtum ma wa'adakum rabb ma wa'ada rabbukum haqqan da ya kira sunayensu da sunan uwanansu yake cewa shin ba kun samu abin da ubangijin ku ya muku alkawari ba gashi akan cewa gaskiya hakan gaskiya ne fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa yace ni ku sani Allah ya cika mana alkawari na na samu alkawarin da ubangiji ya mana gaskiya ne an bani nasara an turo mana mala'iku sun kama mani yaki an bani nasarar yakin nan fa sami'a umar qaulun nabi fa sami'a umar qaulan nabi umar sai ya ji annabi yana yi ma matattun nan magana ko sai yake cewa faqala ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah kai fa yasma'una wa anna yujibun wa qad yayyafu yaya za a yi su ji maganan nan kuma ta ya za a yi su bada hamsa alhali sun riga sun zama gawa sun riga sun zama binga ya za a yi su bada hamsa kala sai ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda laina yake hannun shi ma an tabi asma'i ma lima aqulu minhum wallahi Umar baka yi su jin abin da nake hodi ba suna jin ka sak walakinnahum la yaqdiruna an yujibu sai dai kash bari ba su iyawa ba su samun dama su ba da amsa ba su isa ba summa amara bihim fasuhibu fa ulqu fi qalibi badar sai annabi ya umarni aka ja su aka kai su aka binne su aka zuba su a cikin wani tsohon tsohon wato rijiya ta badar wannan kajirwa kenan ta musulmi bala yace ma laqadin tahu walakin ila khizi wa azabin al'amarin ya kare wannan kahurawai sai dai wata karewa yi da tadewa da azaba fama aghna anhum hasabahum hasabun kaga dangantaka su bata masa amfanin komai ba ka san dangantaka tana kwaruwan mutane lafiya ma kai in ka tashi kaga uwarka ubanka musulmai ne kawai sai kaga cewa ai musuluncin naku ne aljanna taku ce eh a ba ina malam bahaushe ya ce jingina ga babban rumbu bayya maganin yunwa kana jin yunwa sai ka zo ka isko babban rumbu musan rumbu go a ka zo ka jingina jikin babban rumbu ko mu bada misali irin na zamani kana jin yunwa ka zo ka zo wata babban hotel san ka etuwal ka jingina jikinta ka goshi ai sai ka shiga in ka ci sa abincin ya kado kamshin ya kado sai yunwa ta garu wallahi sai ka shiga da jingina ga babban rubu yana maganin yunwa da dan annabi nuhu ya sha saboda uban shi annabi amma shi ina zaya wuta za shi da baban annabi ibrahim ya sha haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba fatima ya fatima bintu muhammad ya ke fatima diyan muhammad ki tambaye ni abin da kika ga dama cikin dukiya ta zan baki amma ki sani wallahi bai isa ba in miki maganin komi wurin Allah in baki aiki ba to da annabi zai ce bai isa ya matsiye shi ba wanda ya yi so fara furga kowa maganin komi wurin Allah kai waye isa ya maka wai haka samu wasu wai su a galiya sai in sun bin shehunan su shikenan kawai za a yi wannan ya ayi wuce da su aljanna sai ka ce dakin uwarsu wannan ai hauka ne hankali lahiyayye bai amsa wannan maganganun Allah mana gafara an gane ko wannan yake ce maka kenan dangantaka su da nasabin su bai isa ya musu komi wala jahun ko kuma wato matsayin su duk bai isa ba wala sultanu ko kuma wata sarauta ba ta isa ta musu maganin komi ba wala uwa wala karhi an gane ko wala minna wala kuma wata baiwa min dunillahi in ba wurin Allah ba ta'ala duk wani abu da yake in menene in matsari ne in wani irin abu ne a wannan in ba Allah ba subhanahu wataala ba wanda ya isa an gane ku wannan kenan malam yace maka wa azhara Allah ta'ala dinahu Allah ya ɗaukaka addinin shi ya girmama addinin shi wa nasara abdahu Allah ya ba bawan shi nasara an gane ko wa azza jundahu Allah ya ɗaukaka wato sojawan shi wallahu ghalibun ala amrihi kaga Allah shine marijayi akan al'amarin shi walakin nas walakin aktharan nasi la la ya'lamun sai dai bar dai da yawa daga cikin mutane ba san da wannan ba yusuf ya ƙara ce ma la ta saban nan lazina kafaru mu'jizina fil ard wannan wanda suka kafirce kanka yi tunanin cewa sun gagara kowa akan ban kasa wallahi ba su gagara Allah ba Allah ya ce ma wahumun nar makomar su karshe ina ce wuta Allah mana gafara Allah kare mu wala bi isal basir wannan makoma ta yi muni annur kenan dan mutum yana tabo gazar shi yana bannan shi yana abin da ya ga dama akan ban kasa ba haka gara Allah bane bai an gane ko kawai Allah ne ya yi musu mi inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana madakata yana jira ka ida abinka ka ida tabo gazarka ka ida lalatarka ka je ubangiji yana madakata shi wa kana shi wato wani sha'iri yayi magana wata magana wanda yake cewa inna ahla isha tan qaddaitaha dhabat lazatuha wal ismu hal shi ka san zunubi dadi gare shi haka ne ko zunubi zuciya san shi take za dadi gare shi to shine yace mafi jin dadin rayuwa da kai na zunubi duk dadin shi zahabat lazatuha jin dadin wucewa yake wal ismu hal zunubi yana nan ƙarshen jin dadi in kai na jin daɗi na zurbi ai lokaci gare shi awa nawa minti nawa kwana nawa wata nawa shekara nawa ya wuce amma zurbin ha hallun yana nan Allah kare mu Allah mana gafara mala yace as'ila lil muraja'a wato tambayoyin da za a maka na muraja'a yace kam qutila minal mushrikeen mushriki nawa aka kashe a yakin badar wa kam istushhida minal muslimin mutun nawa cikin musulmai suka yi shahada kam adadu man qazafahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil bi'r mutun nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka binne su aka toza su aka totse su a cikin a cikin wannan rije an gane ko ma za qala lahum wata bayani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masu wannan mutanen nan na'am na'am malam sai ce ma ma asarul ma usarul mushrikin ya ne aka yi da 'yan kaso na mushrikai kasan aka yi yaƙi akwai wanda ake mi prisoner de guerre haka ne ko da an kama su sai a zo su ɗauki hukuncinsu su prisoner de guerre an aka kamo su ne ko aka zo za a halbe su ko aka zo za a kashe su suka ba da mi galaba to sai a kamo su prisoner ne to musulmi ma lokacin da aka yi badar sun kamo prisoner de guerre ai mun gani yadda al'abbas aka kamo shi ko wani tsomararre ya kamo shi da ya kamo shi sai yake tambaya yake cewa da ya zo ya kamo shi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa annabi ga wanda na kamo albas ya ce wallahi ba shi ya kamo ni ba an gane ko ya ce wani mutum ne gashi mun gan shi a wancan darasin shi mala'ika ne ya kama mashi ya kamo abbas to wannan su ne prisoner ne gyar to ya aka yi da su kusan mutum saba'in da nawa aka kamu sai ma laifin ma kar suke tafi aidil musulmi na adadin kabirun minal usra balaga saba'in na rajulan musulmai sun kama kusan prisone da gyar kusan mutum saba'in mutum kusan nawa saba'in suka kamo walam ya kun kad nazala fihim hukumin min Allah ta'ala a lokacin da aka kama su hukunci daga wani Allah bai san ko ba kansu kawai an kama su kuma Allah bai ce ba ga yanda za ku yi da prisone da gyar an gane ko فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shawarai ya zai da su wato anan zaka ga cewa so da yawa zaka ga an ba mu wani matsayi a rayuwa a wurin aiki jagoranci ne kai ne shugaba aiki kai ne shugaba na wata tahiya wai kai kana ganin wannan matsayin da aka baka ya ishe ka kai kana ganin da ka tashi ɗaukan decision ka ishi kanka waye kai daga ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam karan kanshi shawara yake wanda alal itlaq duniya babu wanda ya isa ya kai kai hin fahimta shi amma shawarta waye ki shawarta sahabbai yake wa shawiruhum fil amr Allah subhanahu wataala yace ka shawarce su akan al'amari amma an saka shugaba a wuri wai sai dai wannan ɗinka su dinga ganin kawai ka yi tafizin wani abu shikenan ka zartar da wani umarni ka hana kaza an yi kaza kawai su ka mai da su menene kaga wannan ba tahiyyar musulunci ba ce ba tahiyyar musulunci ana shawarta na ƙasa da kai zaka kula da su ya kuke gani ya kamata a yi kaza ba kai bane mai ra'ayi sadid wa amruhum shura bainahum in ji Allah subhanahu wataala su musulmi inda ka gansu al'amarin su shawara suke yi tsakanin su kenan ko gobe Allah subhanahu wataala ya baka wani matsayi wallahi ka dinga shawara kal ka dinga zartar komi tak tak an gane ko kawai kai tar tar tar wallahi ka kusa kaga wanda ka hirenawa a cikin wanda zaka shawarta ala sabil misal kaga ai in ka zo irin wannan ko wani abu sai kaga wani mai gaji ko wani abu a razul kauma an doka su sune kanana wallahi wani ya kusa ya baku shawarar da ita ta hudda ku gaba ɗaya duniya da lahira saboda Allah shi kadai ya san wanda yake so Allah shi kadai ya san wane ne waliyin shi Allah kuma zai tabbatar ma wato wannan waliyin nashi da abu wanda yake shine sadidi insha Allah saboda Allah subhanahu wata'ala yake cewa in ya so mutum shi zai kasance jin shi da yake ji ganin shi da yake gani to kai ka sani cikin wannan wanda kake rena akwai wannan wanda Allah ya riga ya so shi shi yasa in kana jagora ka nemi shawara kowa wallahi ka nemi shawara kowa karshe kuma sai ka duba a duba a yi mai likan shawara mai kyau kai kuma da ka ba da shawara ba a doki shawara ka ba kal ka ga cewa ita wannan shawara ita ce sadida kawai an kido karan kai baci a daga cikin salafa akwai wanda an aka zo ana shawara zan su ba da shawara an aka ɗauki tasu sai su je su yi ta istighfari kada ya Allah ya sa wannan shawarar da muka bada ta je ta je musulmai cikin matsala in ba a doki taka ba sai ka ce alhamdulillah ka je ka yi ta hamdala Allah ya tsiratar da kai kenan dai ba da ra'ayinka ba amma dai ka ba da shawara abin da yake tilas a kanka an gane ko wannan shine wallahi sai mun kula da shi Allah mana gafara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarce su kaga shi ma shawara yake kai balbalin rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya shawarar matar shi aka zo lokacin umra da aka hana su shiga umra ya ce su je su yi aski shikenan kowa ya yanka wannan din shi je ya aski an ba shi ladan umara an gane ko kowa ya je ya aske shi rasulullah sai suka ki ya shigo wurin matar shi ran shabace ya ce mutane suna so su hallaka na ce su je su yi aski sun ki matar ta ce ta ce rasulullah ka je ka fara yi gaban su yana zuwa ya bada kanshi aka aske ri kowa sai ya zo ka gani haka kenan shawara rasulullah yake yi amma kai yanzu ka dora maka karawanin tsaya Allah mana gafara Allah kare mu wannan kenan rasulullah sai ya shawarce su yace ya ne kuke gani zan mu yi da wannan ɗan kaso ya ne kuke gani zan mu yi da wannan ɗan kasan so shine akhraja imam muslim hadisi daga muslim Allah ya mashi gafara daga cikin sahihin shi da yahudo an ibn abbas radiyallahu anhuma wafihi daga cikin hadisin da ibn abbas ya kawo a ciki sai yake cewa a cikin hadisin qala ibn abbas ibn abbas yace falamma usra falamma asaru al usara yayin da aka kama prisoner da gyan aka daure su an gane ko na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abubakar da umar wa umar yace masu ma tarawna fi haula al usara me kuke gani zan bai da wannan 'yan kasan da muka kama mun dai ci siyaki mun kashe saba'in mun kamo saba'in ya zan bai da wannan saba'in din da muka kawo faƙala abubakar sai abubakar ya ce ya nabi allah ya kai annaba allah saurara ka ji abubakar shi da yake tamshi gare shi kuma ka saurara ka ji shawarar umar shi da yake tsauri gare shi an gane ko ka san a rayuwa abubakar da umar ɗaya da tamshi ɗaya da sauki tamshi tausayi umar da tsanani shi yasa lokacin da abubakar ya ce a yaƙi wanda ba su ba da zakka ba umar ya ce ba a yaƙe su ba abubakar sai da ya mai wannan hoda ya ce a jabbaru fil jahiliya ta hawaru fil islam yau su zaka zama mai taka karan hanci a jahiliya yanzu wai an shigo musulunci ka zama matsoraci an gane ko sai ya ce ma abubakar da umar ya zan mai da su faƙala abubakar sai abubakar ya ce ya nabi allah ya kai annabin allah hun banu hun banu al'am wal ashira wannan wanda muka kawo ɗiyan ‘yan uwa ne kuma ɗiyan dangi ne faminmu ne dukanmu ai mun san isilin su fami ne tilamin fami fami ce da kaje kaka kaka sun kwatse da kaje kaka sun kwatse ita ɗiyan onkul ɗinmu ne kuma duka danginmu ne ya san bai da su an gane ko ya ce ka san dai ba ma ce ba kuma dai sun ba da kayi kuma mu kashe su ɗin dangi ne kaga tausayin abubakar an gane ko wal ashira da dangi ara an tu'khas minhum fidya ni dai a shawara ta annabi kawai da mu sake su haka nan mu amshi kowa ya fanshi kanshi kowa ya yi ya fanshi kanshi an gane ko fatakunu lana kuwa daga nan kaga mun yi karhi an nemi makamai an nemi abubuwan hawa an nemi wane ne mun yi karhi an amshi kuɗi daga wurin su alal kufari mun yi kahurai karhi fa asallahu an yahdihim lil islam abakar yace mu kyale su mu sake su duk wanda ya bada fidiya yace Allah ya kusa ya shirye da su su zama musulmai dukan su zuwa nan gaba fa qala rasulullah sai annabi yace ma tara ya bin al-khattab to kai Umar bi kake gani kashi bas kashi wata basawa Allah mana gafara yace qultu Umar yace na'am la wallahi ya rasulullah yace wallahi a a annabi ba haka ba za a yi yace ma ara allazi ra abubakar yace ni wallahi bai yarda ba ban ni ganin ayi abin da abubakar yace wani amshi kudin sa ayi wane ne a ce zan mu ƙara ƙarfi yace walakin ara an tumakkina na wa nadriba ala qahum yace kawai ni abin da nake gani ka ba mu su mu ka ba mu su duk mu sare kawunan kashi umar eh akwai wannan malamin na alkali ko yace ai yanzu ko a cikin suna ko a cikin sunaye a cikin sunaye haka in kaga abubakar a cikin abubakar goma sai ka samu bakwai masu dan tausayi masu dan sanyin jiki masu ɗan kaza kaza ya ce a umar kuma a goma sai ka samu bakwai ɗin nan masu kaushin wannan masu Allah mustaan to haka ne ana samun haka a suna lizami suka ce ko eh shine ai yake cewa kawai a ba mu su mu kashe su fatumakkina aliyan min aqil wa yadribu unqahu yace ga ali nan ka bashi aqilu kuzan din shi ya kashe shi ka ba shi kuzar din shi wato makina ni min fulan nasiban li umar yace wani dan uwana ne na kusa ka bani shi in kashe shi sai yake zanowa kowa a bashi dan uwan shi ya kashe an gane ko kowa wanda ya kusa da shi ni na yi kusa da wani to a bani shi in kashe shi saboda kan ma wani ya ji a wani ya kashe mana kaza har an kamo shi mun gane hikima umar yanzu misali misali la qadarallah sai aka zo aka kamo prisoner da gyar sai aka bani wato dan wa Abdulmajid na kashe ku zan da Abdulmajid direct ai kaga zai ji wani abu a cikin ran shi kullun ya gani ga wanda ya kashe man dan uwana shi ya kashe man kuzan da yanzu wata ila ya mutu amma shi aka ba kashe kuzan ɗinka da kanka sai ya dinga jin wannan abu a ran shi ta wuce sai dai ya dinga zargin ka shi ne Umar ya ce kowa a duba wanda ya kusa da shi sai a bashi sai ya kashe shi shi Umar bai yarda a amshi wannan ba kawai a kashe su a gama da su na'am yace fa inna haula'i a'immatul kufr wa sanadidahu yace kaga wannan yace wallahi shugabannin kafirci ne kuma su ne gimshikai gimshikai na kafirci fa hawiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala abubakar to ka san shi annabi shi ma tausayi gare shi sai ya karkata akan abin da abubakar ya ce an gane ko annabi tausayi gare shi ha akan wannan yanzu ai akwai wata da ta zo ta ce ya rasulullah na yi zina ya kau da kai ta ƙara ya kau da kai ya ce je kike wannan je ki haki aihu da aihu je kike yaye dan ta dawo ya ce ku je ta akwai wanda aka sa shi ma ya zo ya ce ya kakan shi an ware jiwon shi ya tsere suka bi shi suka kashe suka yi da je shi da suka zo suka wadawa annabi ta yi da kyale shi ku kai da tsere da tsere ku kyale shi mana an gane ko shi ne wasu malamai suka suka cewa an homu ta an ka fara mashi hajji ya ware a yali shi Allah ya kyauta karfin imanin ke na yaɗin rage in ya tsaye ne Allah mana gafara Allah kare mu annabi sai ya je kan cewa a a yanzu bari abu ta abubakar ne kawai kowa ya fanshi kanshi walam yahwi ma qala ma qultu umar yace sai da yini abin da ba nace falamma kana min al-ghada'i min al-ghada min al-ghadi da aka zo le lendemain ji'itu sai nazo kawai Umar yace sai nazo le lendemain fa iza rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakr qa'idaini yabkiyani sai na isko annab sallallahu alaihi wa sallam da Umar da abubakar afon ya ce na isko annabi da abubakar suna zamna sai kuka suke umar ya ce gobe da na isko su kawai na isko suna ta kuka ƙultu umar ya ce sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin allah akbirini min ayi shay'in tabki tabki anta wa sahibuka ba labari kai da abokin nan naka menene kuje ya sa ku kuka ya rasulullah abinda ya samu annabi kuka ai ka gani dole ka bincika ka ji sai umar ya ce fa in wajadtu buka'an bakaitu in labarin naku na ji akwai zai iya kuka ni ba sai ya zamna mai ta kuka kan ji umar kaji in wajadtu buka'an bakaitu wa in lam ajid buka'an in kuma ban ji ba kukan abinda kuka hada mani ban ji ba akwai abinda zai sa ni kuka ka san shi daman bare abubakar mutum ne mai yawan kuka ka san akwai wanda zuce su mazan karewa take to abubakar yana da gaske shi yasa ya ce wa in wajattu in na samu abin ya kai in yi kuka na yi kuka wa in lam ajid buka'an in kuma na ji abin da kuka hadi dai ba abin da zan kuka ba ne ba ya ce to tabakai tulbuka uku ba kawai zan zauna in yi kuka saboda kukuna kuka kukan ku shine zai sa ni kuka ba abin da kuka wani ba dan ya gaya musu gaskiya kenan kaga annabi yana kuka umar abubakar yana kuka kai ma wannan kuka sai sa ka kuka mun gane ne shi in dai wancan abin da ya sa ku kuka na asali to zan yi kuka a kan shi in kuma bai kai ya sa ni kuka ba saboda kukan ku ma sai na yi kuka an gane ko wato kuka a sha'anin addini a sha'anin musulunci rahama ce sai Allah ya zaɓe ka kake samun shi sai kana da zuciya salim zuciya da tsatsa zuciya lahiyayya zuciya wadda ta mai da al'amuranta ga Allah shi yasa da ka ji wani abu ya tada ma hankali sai ka fashe da kuka daga cikin wanda ake sa su cikin inuwa al'arshen Allah ranar tashin kiyama ranar da babu inuwa sai inuwa shi akwai wanda yana zamne shi kadai shi kadai babu kowa ya tuno Allah ya fashe da hawaye ya tuno tsarin Allah ya tuno zunubin da ke gare shi kawai ya ta kuka to wannan kuka yana sa a saka galgashin al'arcin Allah Umar ya ce in yi kuka da kukan ku fa qala rasulullah sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam abiki lillazi arada al'uri abiki lillazi arada alayya ashabuka min da ahadhimul fidya ya ce ina kuka akan abin da na bijirtar ma mutanenka saboda zan ɗauki fidiya a kansu laƙad uri da alayya a zabuhumul adina min hazihi shajara ya ce ƙarƙashin wannan itaciya aka bani aka bijirto mana azabarsu tanan akan menene ƙarƙashin wannan itaciya ya ce shajara qariba min nabiyillah wata itaciya ce kusa annabi ya ce wa anzala Allahu azza wa jalla Allah ya sauko ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard ai bai kamata ba a ce tun yanzu annabi yana doka yan kaso yaƙi na farko a ce annabi ya fara kama yan kaso turiduna arda duniya shin wai ku yanzu wannan duniya ce kuke so ana nema a kawo addini Allah ne ma annabin mu'ataba ana nema a kawo addini har kun har amsa fidiya akan su wallahu yuridu al-akhirah ku sani Allah lahiran da yake so wallahu azizun hakim Allah mabwayi ne mai hikima laula kitabun min Allah sabaga ba dan littafi ya gabata ba daga wurin Allah lamattakum fima akhassun azabun alim da azaba mai radadi ta same ku akan abin nan da ku amsa wani littafi ne Allah da man yayi alƙawari annabi da abin da yayi da abin da bai yi ba da abin da zai yi an yi mi an gafarta mashi shine laula kitabun sabaga min Allah lamassakum fima akhasum azabun ali wannan abin da kuka ansa shine annabi yace an bujurto mana azabai shine suka shiga suka yi ta kuka shawara abubakar abubakar yayi ta kuka annabi ya dauki shawara abubakar kuma ai Allah ne ya ba annabi dama ya dinga tambayar shawarar su haka ne ko annabi shi ma ya ta kuka kaga wannan kenan Allah ne ya so a yi shawara Umar Allah ya so a doka to wannan wani abu ne wanda ake ce mai muwafaqatu Umar muwafaqatu Umar bil Qur'an muwafaqa Umar da yake samu a cikin Qur'ani yanzu kaga misali daga cikin muwafaqatu Umar ayal hijabi ayal shiga ayal shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko Umar da yace ya kamata Annabi ya sa ba kowa ba zai dinga shiga zuwa wurin matan shi kawai yake maganan nan kawai sai ga aya ta sauko an gane ko inna zalikum kana yu'ti nabiyyu fastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq ai haramta giya so nawa aka haramta giya da harko ka san giya ba a haramta ta ba kai tsaye saboda sun mai da giya kamar ruwan shan su sai aka ce to la taqrabu salata wa antum sukara in kun san za ku dai zo sallah ka ku sha giya kaga ba ce mi ba ba ce ka ku sha ba ko sai suke sha da kaga saura awa ɗaya sallah sai ka yi mi sai ka tsaye da dan ta sake ka ana ida dama tsakanin magariba da isha kun baka sha ba ana ida sallar isha sai ka yi tulub sai ka kwanta Allah mana gafara can kuma in ka ida asuba nan ba ka yi kaga ka azawar dai ka wannan sai suka fara ragewa an gane ko aka kawo cewa dai batta da kyau fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas akwai da amfani akwai dai zunubi amma akwai da amfani ga mutane wa ismu ma akbar min nafsi ba can dai karshe da Umar aka ce a ruwaya Umar ne yazo ya ga wani ya sha giya ya yi tuta yana ci shi ita wannan giya da ma Allah ya tabbo wata aya guda a haramta ta ce haramun ce habba sai ga ta sako innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amri shari'a fashtanibuhu la'allakum ku bar su kwata kwata kwata kwata an gane ko ba wannan kenan sannan daga cikin muwafaqatu Umar bil Qur'an saboda akwai rubuce-rubuce da suka yi malamai akan Umar gamdakatar da yake yi da Qur'ani ra'ayin Umar ya zo da Qur'ani kaga wannan na yakin nan ra'ayin shi kawai a gama da su Qur'ani ya zo ya ayyada mashi na ayar hijabi shi ma haka na giya na shiga na shiga wurin mutum an gane ko kamun asuwa ko da kuma da rana da bayan isha shi ma wani ya je ya hada mai iske shi yana wannan an tura a kira shi kawai ya ci da Allah ya ci da ma a samu annabi ya hana a dinga shiga wurin mutum lokacin da mutane suke hutawa kaga sai aka ce duk wanda zai shigo ya nemi izini an gane ko tun kamun sallar asuba da lokacin da rana an shiga da bayan sallar isha zaka ga magidanta lokuta ne wanda suke bajewa yanda irin dai bajewa ta kwanciyar hankali yanda zaka yi ka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kawai to sai aka haramta hatta da ɗiyan ku ba a san su shiga sai sun nemi izini wurin ku a lokacin nan an gane ko yaro da ya dan fara wayo to lokacin lokacin da kake bajewa an hana shi shiga wurin ka sai ya nemi izini to wannan muwafaqatu Umar bil Qur'an suna da yawa suna da yawa sai ya ga ra'ayi kaza kuma Allah ya kaddara a zo a dora wannan ra'ayin a zo a dora shi ya zama hukunci ya zama aya na'am hada janibun min jawanibin nasarul mubin bala yace ma wannan janibi ne daga janibi na nasara mabayyaniya lokaci yayi kenan lokaci ya take mana sai dai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin wurin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu ci gaba da wannan ƙarshen yakin nan insha Allah fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share ce daga kirazan mu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نساءتك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته